بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم وبعد إن شاء الله قرأتم من ولد التاجين على البردة زام تاشي فصل الكانس في مؤجزاته صلى الله عليه وسلم فصل نبيار تزي مغانا كان مؤجزوز النبي صلى الله عليه وسلم جاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم جاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم الأشجار بشيع أما وانا يا قوس جمعيني أشجار جمعيني شجرة الأشجار بشيوي جاءت سنزو لدعوته سبو لكلمسا sajida tana halin kasancewarta tana sujada tamshi ilaihi ta taho zuwa gare shi ala sakin a bisa kaurinta bila kadami ba tare da diddige ba wannan kisa ce ta balaraban kauye da ya zo ya ce shi ba zai musulunta ba har sai bishiya ta zo ta ba da shaida shi ne aka ce to ka je ka ce bishiyar ta zo kuma bishiyar ta zo to wannan kisa imam al-busari ya kama ka to ja'al li da'wati al-ashjaru al-ashjaru bishiyoyi ja'at sun zo li da'awatihi ga kiran sajidatan halin kasancewa ta tana sujada tamshi ilaihi ta taho zuwa gare shi ala sakin a bisa kauri bila kadan ba tare da diga da ba tare da kafafuwa ba ka annama sadara sadaran lima katabat furuquha min badi il kaddi bil laqani ka annama sadara sadara lima katabat furuquha min badi il khatti bil laqani ka annama kai ka ce sadara sadara ita wannan bishiyar tana rubuta rubutu ne shine ka annama kai ka ce sadara tana rubuta sadarar rubutu ne lima katabat furuha saboda abin da reshinan ta suke rubutawa min badi ilkaddi daga kayataccen rubutu bin lakami akan hanya mana ta taho cikin nutsuwa ba kura ba hayaniya shine misulul gamamati annasarasa misulul gamamati annasarasa iratan taqi harrawadi sallil hajirhani mislal gamamati a wani a wata nuskar mislu a wata nuskar kuma misla amma dai shi mislun wanda suka yi mislun mutum zai iya bada su saboda akwai wajahi na li'irabi wanda zai karba din amma dai bugun da aka yi ta hakikin sa misla yasa amma tun da mislin ma akwai fuskar lirabin da zai karba a bashi mislal gamamaci hakan nan girgije annasara duk inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafi sa'iratan wannan girgijen ma tafiya yake duk inda annabi yayi wannan girgijen yana bin sa shine mislal gamamaci misalin girgije annasara duk inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafi sa'iratan wannan girgijen yana tafiya taƙihi harra yana kiyaye shi zafi shi ne alharra zafi taƙihi harra yana kiyaye shi zafi wa da zafin rana lil hajiri na garjin rana hami mai ƙona jiki a nan kalmomi kusan kala hudu din ma'anar su ɗaya ne harra zafi yake nunawa ɗisa shi ma zafi yake nunawa hajir shi ma zafi yake nuna na garje rana hami shi ma zafi yake nuna kusan kalmomi hudu duk ma'anar su ɗaya ne kai ne kawai a hausa in ka zo za ka ɗan bambanta sai ka ce taƙiyya harra yana kiyaye shi zafi wa ɗisa da zafin rana lil hajiri na garje hami mai kona jiki a kasamtu bil kamar ilmun shakki inna lahu min kalbihi nisbatan mabaruratal kasani أقسمت بالقمر المنشق إن له من قلبه نسبة مبرورة القسم أقسمت بالقمر yace na rantsa da ubangijin wata shine aqsamtu bil qamari ita wannan ba din ba'ul qasari ne daga cikin harufan rantsuwa akwai ba ana rantsuwa da ce a ce billahi to aqsamtu bil qamari ma'ana aqsamtu bi rabbil qamari tunda kai musulmi ne in ka dace a kasan bil kamari ka san ba a rantsuwa da wata to dole za a gane cewa ana nufin a kasan bi rabbil kamari na rantse da ubangijin wata alamun shakki wanda ya tsage ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam shi ne ikitara mace sa'atu wa shakkal kamar inna lahu min qalbihi nisbatan inna lahu nisbatan hakika annabi sallallahu alaihi wasallam yana da wata dangantaka min qalbihi daga zuciyar wata annabi da alaka da wata mabaruratul kasani halin kasancewarsa abin kubutar waran zuwa in aka ce mabaruratul kasani shine abin kubutar waran zuwa ma'ana duk abin da annabi ya ce watan yayi watan zai yi saboda annabi yana da alaka da shi wannan watan shine inna lahu nisbatan hakika annabi sallallahu alaihi wasallam yana da dangantaka min kalbihi daga zuciyarsa zuciyar wannan watan mabaruratul kasani halin kasancewarsa abin kubutar waran zuwa duk abin da yake zai faru sai ya faru وما هو الجار من خير ومن كرم وكل طرف من الكفار عنه أمي وما هو الجار yace ina rantsuwa da ubangiji da ubangiji wa ma hawal garu yace da abin da kogo ya taro min kairin na alkhairi shine annabi sallallahu alaihi wasallam wa min karami da kuma karamci shine sayyidina abubakar wannan kuma kissar hijira zai kama ka lokacin da aka yi hijira lokacin da aka shiga garu saur kenan wa ma hawal garu da abin da kogo ya taro min kairin na alkhairi wa min karamin da karamci shine sayyidina abubakar wa kullu arfin dukkanin wani ido min al-kufari na kafirai ami ya makance anhu daga ganin annabi sallallahu alaihi wasallam kafirai suka suka ta duba suka kasa ganin sa فالسرق في الجار والصديق لم يرما وهم يقولون ما في الجار من أرم فالسرق في الجار والصديق لم يرما وهم يقولون ما في الجار من أرم فالسرق gaskiya fasiriku gaskiya filgari tana cikin wannan kogo shine annabi sallallahu alaihi wasallam eh fasiriku gaskiya filgari tana cikin wannan kogo shi ne annabi wasiddiku mai yawan gaskata gaskiya ma shi ma yana cikin wannan kogo shi ne wasiddiku da mai yawan gaskata gaskiya shi ne sayyidina abubakar lam yarima ba su gushe ba suna cikin wannan kogo shi ne qur'ani yake cewa iz yaqulu li sahibihi la tahzan inna allaha ma'ana wa hum su kafirai yaquluna suna cewa ma min arini babu wani mutum filgari a cikin wannan kogo. E shi ne wahum ya kuluna su kafiran nan suna faɗa mamin arini babu wani mutum filgari a cikin wannan kogon. Zannul hamama wa zannul an kabuta ala kairil bari ya tilam tan suji wa lam tahumi. Zannul hamama wa zannul an kabuta ala kairil bari ya lam tan suji wa lam tahumi. zannun hamama su wannan kafirai da suka bi bakin kofa zannun hamama sun yi tsammanin kurciya eh in ka ɗauki wannan farkon wannan baitin sai ka ɗauki ƙarshensa zannun hamama su waɗannan kafirai sun yi tsammanin kurciya lam tahumi ba za ta yi kwai ba don ta kare annabi sallallahu alaihi wasallam ba sai tsammanin kurciya za ta yi kwai ba da suka zo suka leka sai suka kamar kurciya ga ta nan ta yi kwai shine zannun hamama sun yi tsammanin kurciya lam tahumi ba za ta yi kwai ba don kare annabi sallallahu alaihi wasallam wazannul an kabuta sun yi tsammanin gizo gizo gizo gizo lam tanfuji ba zai yi saka ba ala kairul bariyati a bisa kiyaye fiyayyen halittar Allah da suka zo suka gizo gizo yayi saka yayi saka suka ga kurciya har tana kwanci a gurin shi ne a nan ba su yadda sun shiga ba suna ganin cewa ba zai yiwu a ce mutum ya shiga wannan gurin yanzu ba shi ne zallul hamama sun yi tsammanin kurciya lam tahumi wa lam tahumi ba za ta yi kwai ba ala kairil bari su dan tikara annabi wa zallul an kabuta sun yi tsammanin gizo gizo lam tansuji ba zai yi saka ba ala kairil bari a saboda kiyaye fiyayyen halittar Allah wasu kuma da suke fassarawa zannul hamama wa zannul ankabuta da suka bar gurin da suke tsammanin giza giza ne da kuliciya alakai liberty bisa shirya halittar Allah lam tansuj giza giza da yi saka ba lam ta kumi kotiya ba ta kwai ba wannan fuska kenan ta biyu wiqayatul lahi aganat amma da afatin min ad-duru'i wa an alin min al-udami wiqayatul lahi nan ma yace waqayatul lahi amma dai kamar wiqayatul lahi waqayaki wiqayatan eh kamar wi din wautin da kisra kamar ya fi kyau saboda ai akwai littafi mako wiqayatul insan wiqayatul lahi kiyayewar Allah Allah ya kiyaye mutum shine wiqayatul lahi kiyayewar Allah aganat ita ce ta wadatar da mutum an muza'afatin daga ninke-ninke shine muza'afatin an muza'afatin daga ninke-ninke min duru'i daga silke eh Allah ya kiyaye ka ya fi ka sa bullet group ka sa gesitin da bullet ba zai huda shi ba Allah ya kiyaye ka ya fi ka shiga motar da bullet baya iya huda ta shine wiqayatul lahi kiyayewar Allah agarat ita ce ta wadatar da mutum an moza a fatin daga nintanin kemilar duruhi na sulki shine rigunan yaƙi wanda makami baya hudata wa an alin kuma Allah ya kiyaye mutum ita ce ta wadatar da mutum wa an alin daga wani maɗaukaki minal kudani daga tsauni ko kuma minal kudani daga gini Allah ya kiyaye mutum ya fi gina gida ya doguwar katanga ko kuma Allah ya kiyaye mutum ya fi hauri doguwar tsaunin da ba za a iya zuwa can masa ba ما سامني الدهر بيما واستجرت به إلا ونلت جوارا منه لم يظن ما سامني الدهر بيما واستجرت به إلا ونلت جوارا منه لم يظن ما سامني الدهر بيما الدهر زامني ما سامني bai taɓa ɗora min baiman wani zalunci ba wasta jartu bihi sai na nemi fakewa a wajen annabi illa wani istijwara sai na samu mafaka minhu a wajen annabi lam yubani wanda ba za a zaluncan ba mana wata musiba ba ta taba taso min a wajen zama a zamani ba na nemi mafaka in nemi daukin annabi ba sai annabi ya ban dauki shine ma samana daru baima addaru zamani ma samani bai taba dora min baiman wani zalunci ba wasta jarsu biki sai na nemi sakewa da annabi illa walin tijiwaran sai na samu mafaka minhu a wajen annabi lam yabni wanda ba za a zalincin ba walas tamastu yana dare ne min yadihi illa salamtu na dan min kairi mustalimi walas salamtu gina dare ne min yadihi illa salamtu na dan min kairi mustalimi walas tamastu walas tamastu ban taɓa neman shine walasta mastu ban taɓa neman gina dare ne wadatar duniya da lahira min yadihi a hannun annabi sallallahu alaihi wasallam illa salamtu nada sai na samu kyauta min kairi daga fiyayyen mustalimi wanda ake neman kyautar a gurinsa duk wanda za a nemi kyautarsa to bai kai annabi ba eh walasta mastu gina dare ne ban taɓa neman wadatar duniya da lahira ba min yadihi daga hannun annabi sallallahu alaihi wasallam illa salamtu nadan sai na samu kyauta min kaire mustalimi daga siyayyen wanda za a nemi kyautar a gurinsa latin kiril wahaya min ru'yahu inna lahu kalaban izana matil ainani lam yanimi latin kiril wahaya latin kiri radin da kisra eh saboda idan ka duba imam al-bajuri wanda yayi li'rabun in ka duba li'irabi na Imam al-Bajuri ya ce ladinan lamun nahai ne to duk lokacin da aka samu lamun nahai to daure take sai ka ce la taqul la tazhab to la tunkiri wahaya to saboda haka tunda iltika usaki ne ne to sai a sai a sai a kisra a madadinta daman duk lokacin da kalma ta zanto tana da kisra tana da dauri to in gaban ya zama akwai alif da nan jaye to ana mata kisra ce ta aro kamar qalat al-arabu sai kaji Qur'ani ya ce qalat al-arabu sai kisra ta karo saboda gaban alif da lam jayi ne eh shine to la tunkiril wahaya radin da kisra saboda lamun nahayi ne eh la tunkiril wahaya kada kai inkarin wahayi min ru'yahu daga mafarkinsa saboda shi annabi sallallahu alaihi wasallam in a kwance ma yake in barci ma yake ana yi masa wahayi a cikin barci to la tunkiril wahayi kada kai inkarin wahayi min ru'yahu daga mafarkinsa a ce yana barci ma a mafarki ma wahayi ake masa to kar kai musu wannan abu inda lahu qalban domin annabi sallallahu alaihi wasallam yana da wata iriyar zuciya izana matil ainani idan idanuwansa biyu ta yi barci lam yanani zuciyarsa ba ta barci eh shi annabi sallallahu alaihi wasallam idan idanuwansa suka yi barci ma zuciyarsa ba ta barci me ake nufi da cewa idan idanuwansa suka yi barci zuciyarsa ba ta barci ko annabi a kwance yake kai barci a yadda mutane suke suka sani to duk abin da ake annabi ya sani sallallahu alaihi wasallam yana ji kuma yana gani shi yasa sai ya kwanta ya yi barcinsa kuma ya tashi ya sallah saboda daman barci yana karya alwala ne idan mutum ya fita a kwantuwal ɗinsa ka yi barci baka sani ba ko ka yi tusa ko ka yi wani abu to shi annabi sallallahu alaihi wasallam idan ya kwanta yana barci to duk abin da ake ya sani duk abin da ake faɗa ya sani duk wanda ya so ya sani duk wanda ya tafi ya sani saboda haka shi yana barci ba abin da yake mantawa saboda haka to kar ka yi musu tunda shi annabi sallallahu alaihi wasallam haka yake to in aka ce maka har a cikin mafarki ma wahayi ake masa to kar ka yi musu haka amma dai wannan magana ba yana yi ne da masoya ba ya kawo ta ne a babin ne yabo shine la tunkirul wahaya kada ka yi inkarin musu min ru'yahu daga mafarkinsa inna lahu kalban domin shi annabi sallallahu alaihi wasallam zuciya idza namatil ainani idan idanuwa biyu suka yi bacci lam yanani zuciyar ba ta barci وذاك حين بلوغ من نبوته فليس ينكر فيه فليس ينكر فيه حال مهتلم وذاك حين بلوغ من نبوته فليس ينكر فيه حال مهتلم وذاك haka abin yake hina bulugin lokacin cikanin nubuwatihi daga annabtarsa lokacin da ya shekara arba'in shine hadisin na Aisha na Buhari cewa lokacin da annabta ta taho duk abin da ya gani a farki sai abin ya zo ya bayyana a zahiri to wa za ka haka abin yake fashi na bulugin min nubuwati lokacin cikar annabtarsa da ya kai shekara arba'in falaisa yunkaru fihi bai kasance falaisa yunkaru yunkiru fihi ba a kasance ana masa musu ba hala muhutalimi a halin da ya mafarki lokacin da annabta ta cika duk abin da ya gani to sai abin ya tabbata haka shine falaysa yunkaru fihi ba kasance ana masa mutu ba hala muhtalimi a lokacin da ya mafarki tabarakallahu ma wahayun bi muktasibin wala nabiyyun wala nabiyyun ala gaibin bi mustahini bi muttahini wala nabiyyun eh tabarakallahu alkhairin Allah ya yawaita ma wahayun bi muktasibin wahayi bai kasance abin aiki ba mana ba wani aiki za ka yi ka zama annabi ba annabawan Allah haka Allah ya zaɓe su ya naɗa su annabta saboda haka kowane mukami za ka iya nema a cikin walaya amma annabta an rufe shi ne tabarakallahu alkhairin Allah ya yawaita ma wahayin bi muktasibin wahayi bai kasance abin yin aiki ba wanda za ka yi aiki ka samu ma wahayin bi muktasibin wala nabiyin babu wani annabi wala nabiyin bi muttahimi wani annabi bai kasance abin tuhuma ba ala gaibi a bisa ilimin gaibu da ya bayar ma'ana duk wani annabi da ya ce shi annabi ne to Allah ne ya naɗa shi abin da annabin nan ya faɗa gaskiya ne shi ne tabarakallahu alkhairin Allah ya yawaita ma wahayin wahayi bai kasance ba bai muktasibin abin aiki wanda za ka yi aiki ka samu wala nabiyin ba wani annabin da ya kasance bi mustahil wanda za a dome shi ala gaibin a bisa annabtarsa duk annabi mai gaskiya ne abin da ya faɗa haka ne Allah ne ce ya faɗa kam arra'at wasiban bin lamsi rahatuhu wa adlaqat araban min ribqatil lamami kam abra'at wasaban eh shi ma wannan wasiban din kamar wasiban ya fi kyau kam abra'at wasiban sarin da kisra kam abra a wasiba kam sau da yawa rahatuhu tafin hannun annabi sallallahu alaihi wasallam abra a wasiba take warkar da marar lafiya billam da shafa sau da yawa marar lafiya in an zo da shi ma'aiki sallallahu alaihi ya shafe shi shikenan sai ya warke shine kam sau da yawa rahatu tafin hannunsa abra'atu wasiban takan wasiban takan warkar da mara lafiya bin lamsu da shafa wa adalakat araba shi ma sau da yawa wa adalakat araba yakan kunce kulle-kulle min rifkatin lamami daga kulli irin na zunubai shine wal wannahum izza da mu anfusuhum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfar lahum rasulullah wajidallaha tawwabur rahima shine wa adalakat araban yakan kunce kulle-kulle kulli min rifkatin lamami daga kullin zunubai da zuwa wajen sa sallallahu alaihi wasallam wa ahyatis sanati shahaba da'awatuhu hatta haka gurratan fi asr duhumi wa ahyatis sanati shahaba da'awatuhu sai ka ce da'awatuhu addu'ar annabi sallallahu alaihi wasallam wa ahyatis sanata sanata shi ma nan sanata ba sunnata ba eh sanata shi din sun din da fataha ba rufu'a ba wa ayatin sanatar shahaba da'awatuhu addu'ar annabi sallallahu alaihi wasallam wa ayatin sanatar shahaba tana rayar da shekara mai fari hatta hakat gurratan hatta hakat har ta kasance gurratan mai haske fil a'asuri a cikin zamani adduhumi mai duhu saboda fari eh sau addu'ar annabi sallallahu alaihi wasallam takan raya shekara mai fari sai shekara ta zama mai haske shine wa ahayatu sanati shahaba da'awatuhu addu'ar annabi sallallahu alaihi wasallam wa ahayatu sanati shahaba tana raya shekara ne fari hatta hakat gurratan hatta kasance mai haske fil a'asuri a cikin zamanin nuka adduhumi masu duhu bi aridin jada au kiltalbi dahariha saybun min al-yami au خير من الأرم بآرد جادة أو كلتا بآهرها سيب من اليم أو سير من الأرم بآرد wannan shekarar sai ta kasance mai haske bi aridin da wani irin girgije jada mai bayar da ruwa aukil talbidaha wannan audin yana da ma'anar hatta ila ne aukil talbidaha har sai kai tsammanin kwarurruka mana kwari biha saboda yawan ruwa saibun kwaranyar ruwa ne minal yammi daga kogi shine yammi a kogin nan na annabi Musa ko fa alqihi fil yammi saibun kwaranyar ruwa ne minal yammi daga kogi aw saidun ko kuma zubowar ruwa ne minal arimi daga dam eh sailal arim shi ma akwai shi a Qur'ani ko sai ka yi tsammanin in ka ga kurarruka da suka cika da ruwa kai ka ce ruwa ne a kogi ne ambaliya ko kuma ka yi tsammanin dam ne ya balle shi ne bi'arijin da wani girgije ja da mai zubar da ruwa aukil talbida sai ka yi tsammanin kurarruka jiha da wannan ruwa sai bun minal yanni kwarangin ruwa ne daga kogi au sailin ko kuma wani irin zubar ruwa ne minal armi daga dam wallahu a'lam